الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar asabar 26 ga watan jumadal akhira shekara ta 1435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 26 ga watan hudu shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'ul kabir kafin darasi na yau ba laifi 'yan tambayoyi sukan iya gabata na'am
ana kamar da ya gabata cewa ana iya takbira fiye da hudu da mamaci wurin sallah kamar yadda muka gani a darasin da ya gabata in aka zo takbira ta biyar addu'a a cikin mace in za a wuce a kan da
tambayar ɗan uwa shine neman ƙarin haske game da abin da ya gabata darasi na wancan sati wanda mun wuce da kaifiyar yadda ake sallar gawa to shine a nan muka yi bayani game da adadin kabbaruri da ake a sallar gawa cewa ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaya game da yin kabbara a sallar gawa wato kabbara tara ƙarshe kuma wanda yake manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wato bai taɓa yin ƙasa da hudu ba an gane ƙaranci kenan hudu gaya shine kabbara tara to shine ɗan uwa yake cewa idan za ka yi biyar ko shida ko bakwai ko tara to yaya ne ne a bayan ta biyar ƙin menene za a yi ko bayan ta shida ko bayan ta bakwai ko bayan ta tara a farko dai karin bayani kamar yadda ya gabata bayan kabbara ta farko za ka karanta fatiha da sura kamar yadda ya tabbata a cikin sunanin nasa'i daga abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda ya sallaci sallar gawa sai ya karanta fatiha da sura a bayyane gama sallah ke da wuya ya waiwaiwa ya ce kada ku yi mamakin na karanta fatiha a bayyane don ku san da cewa karanta fatiha a sallar gawa karantarwar annabin ku ce don haka dole ne kamar yadda bayani ya gabata sallar gawa sallah ce sallah ku ba ta inganta ga duk wanda bai karanta fatiha matukar yana da ikon karanta ta sannan bayan kabbara ta biyu abin da zai biyo baya shine salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka ce salati na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sai ka dau daya daga cikin sigogin da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Hausawa muke cewa waka a bakin mai ita tafi dadi tambaya aka masa yaya za mu maka salati domin Allah ya umarce mu da cewa mu yi maka salati inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sunkuya kansa zuwa jimawa manzo Allah ya dago sai ya ce qulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad har zuwa karshen salati to idan ka yi wannan salati sai ka biyo baya da addu'a ga mamaci addu'ar kuma ana buƙatar a tace ta ka yi ta don Allah an gane ko kamar yadda yake cewa idan za ku ma mamaci sallah manzan Allah ya ce fa akhlisu lahu du'a ku tsarkake masa addu'a ma'ana ku tace addu'a ku yi masa don Allah sannan bayan kabbara ta uku abinda zai biyo baya shine yin addu'a ga mamaci wanda ya gabata sigar addu'a ta sallar gawa kusan siga hudu sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma fiyayyar siga kamar yadda al-Imam bukhari ya ishara cewa hadisin Auf ibn Malik shine yafi kowanne inganci a wannan babi na yin addu'a ga mamaci wanda shi Auf ibn Malik yake cewa na bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sallar gawa sai na ji shi yana faɗa Allahumma ghfir lahu Allahumma ghfir lahu wa rahamhu wa afu anhu wa afihi wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa ghasilhu bil ma'i was salji wal barq wa nakkihi min adh-dhunubi wal khataaya kama yunakka ath-thawb al-abyad min ad-danas wa abdilhu daran khayran min darihi وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه اللهم أدخله الجنة وقه من عذاب القبر ومن عذاب النار أو يتي والله سيرا نيبوري إنا ما أتي نيني غاور لتكي شنفت أغبا من زان الله صلى الله عليه وسلم أولا اللوكتي mun yi ishara kusa inda za ka samu wannan addu'a cikin hisnul muslim to wannan ita ce addu'ar da za ka yi kenan bayan kabbara ta biyu in ka yi salati ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama sai ka biyo baya da wannan addu'a ko ɗaya daga cikin sigogin da suka inganta in kwata-kwata baka iya ɗaya ba daga cikin sigogin nan guda hudu to iya abu za ka iya takaita akan Allahumma gafir lahu Allahumma raham ya Allah ka masa gafara ya Allah ka jikansa ya Allah ka sanya aljanna ce makomarsa ya Allah ka kiyaye shi da azabar wuta ya Allah ka kare shi dangane da azaba ta kabari koda da yaren da kake ji za ka yi koda ba da larabci ba ne ba domin addu'a ce addu'a ba a bautar da mu ba cewa dole sai da larabci to haka za ka yi sannan bayan kabbara ta hudu allo addu'a za ka yi ga mamaci kamar yadda abdullahi ibn abi aufa Allah ya kara masa yadda haka ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abdullahi ibn abi aufa da aka yi da ya kabbara ta hudu sai jinkirta ya ta addu'a zuwa jimawa sannan sai ya salamce sai waiwayo sai ce halan tsammani kuke cewa zan yi kabbara ta biyar ya ce to haka na gaman zan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana yi bayan kabbara ta hudu ma an shar'anta mana yin addu'a ga gawa kamar yadda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya gina mas'ala akan haka kenan in ta biyar ma za ka yi kabbara biyar za ka yi bayan ta biyar ma addu'a za ka yi ga mamaci in shida za ka yi bayan ta shida ma addu'a za ka yi ga mamaci haka ne in bakwai ne haka ne in kabbara ta race gaba ɗaya kenan addu'a za a yi ga mamaci kawai illa abin da muke so mu gane mu fahimta bayan kabbara ta farko fatiha da sura ne bayan ta biyu salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da yin addu'a ga mamaci amma duk kabarorin da za su biyo baya iya abin da ake yi wato shine addu'a ga mamaci sannan a ƙarshe ka yi sallama biyu a ɓoye dama da hauni ko kuma ka taƙaita akan sallama ɗaya kamar yadda abu huraira Allah ya ƙara masa yadda ya rawaito daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na'am
dangane da karatun suratul fatiha daga mukan wani lokaci mukan karanta mukan karanta siratal ladina yayi kuma
to shi galibi anan matsalar mu makharijul huruf sune ba a karantar da mutane musamman malaman da suke karantar da alkur'ani don haka ake samun kurakurai da dama shi ta ba a ce masa ta an gane ku ta yake ta kenan kasancewar gefen halishinka za ka ɗaga su kenan ya zamanto kamar sun taba wato shine dadashinka wanda yake na sama kenan ka ɗan kumbura harshenka ce ta kamar yadda wa'un to haka ne dole amma in ka ce wannan siratal lazina siratal lazina kaga tamkar kayi furuci ne da ta to in ya kasance harshen ka ne haka nan ka an yi an yi ka kasa koya to wannan ba laifi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha amma matukar zaka iya ba kowane harafi haƙƙinsa to dole ne ka je ka koya a wajen masanan shi kowane harafi ka fitar da shi domin shi alkur'ani kamar yadda bayani ya gabata da tajwidinsa ya sauka an gane ko shi kuma in aka ce tajwidi shine fitar da harfa na alkur'ani ta mafitarsu wadda take ta asali kuma tare da ba kowane harafi ma'ana haƙƙinsa na'am to fuskar tambayar ta ka ce ka ce dangane da karanta suratul fatiha akwai waɗanda suke bismillah wasu kuma ba sa yin bismillah shin kana nihin karanta ta a cikin sallah ko a wajen sallah a cikin sallah bayani ya gabata akan wannan matsala daidai da hadisi ɗaya babu wanda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da bayyana bismillah a karatun sallah inda ake bayyanar da karatu abin da ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na yin bismillah idan zai karanta fatiha amma baya bayyanar da ita kamar yadda Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda hadisi na cikin sahihu Muslim yace nayi sallah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nayi bayan Abubakar nayi bayan Umar nayi bayan Usman Allah ya yarda da su gaba ɗayan su suna buɗe karatun sallah da alhamdulillahi rabbil alamin sai ce wala yadhkuruna bismillahir rahmanir rahim don haka a wata riwaya sai ce wala yajharuna bi bismillahir rahmanir rahim ba sa bayyana bismillah ba yin ta bane ba sa yi suna yin ta amma ba sa bayyanar da ita don haka abin da yake sunna a inda ake bayyanar da karatu in zaka karanta fatiha zaka yi bismillah amma a koye zaka yi haka in zaka karanta sura zaka yi bismillah amma a koye zaka yi ba zaka bayyanar da ita domin bismillah aya ce mai zaman kanta a farkon kowace sura daga cikin surorin alkur'ani kamar yadda abdullahi dan abbas allah ya kara masa yadda yake cewa da a farko maza allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bai san wata sura ta gama an shiga wata sai da allah ya saukar da bismillahir rahmanir rahim don haka aya ce mai zaman kanta a farkon kowace sura in ka gama fatiha in sura ce za ka karanta daga farkonta to kafin ka karanta sai ka yi bismillah amma ba za ka bayyanar da ita ba in kuma a tsake tsakin karatu wannan sura ne to ba maganar zawa da ita darasi da ya gabata da taimakon allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabul jana'iz mun tsaya ƙarshen wato babi na 41 baban da ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na karhancin sallar gawa a lokacin hudowar rana da lokacin fadawarta bayani ya gabata karhanci abin da ake nihi da shi a nan wato shine haramci don haka kuma bai takaita ba ga waɗannan lokatta guda biyu lokatta ne guda uku kamar yadda hadisin ya tabbatar mana da haka shine hadisin uku ba ibn amir al-juhani Allah ƙara masa yadda yake cewa lokatta uku wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hannun mu wato dangane da yin sallah a cikinsu ko kuma binne mamatanmu lokaci na farko sai ya ce hina ta ƙulu shamsu ba zigatan hatta tartafe lokacin da rana ke hudowa ba zigatan tana mai bayyana da haskenta wato sai an kai lokacin da ta ɗan ɗaukaka shine malamai suke ƙayyadewa cewa gwalgwadon wato tsawon goron mashi shine kenan bayan hudowar rana misali kamar da minti sha biyar zuwa ashirin zuwa talatin wannan lokacin shine ya halatta a yi sallah ta nafila an gane ko sallah wadda take marar digi don haka ita ma sallar gawa a wannan lokaci baya halatta a yi ta an gane duk da cewa daga cikin magabata akwai waɗanda suke ganin akan iya yi kamar al'imamu shafi'i me yasa saboda sallar gawa ya sanya ta layin salloli waɗanda ake kiransu zawatul asbab waɗanda suke da sabubba don haka shi al'imamu shafi'i ya tafi akan cewa binne mamaci a lokacin hudowar rana da lokacin da ta kai tsakiya da lokacin da ta je fadawa shine baya halatta amma sallar gawa ta halatta a yi tare da cewa jumhurin malamai suna ganin cewa da sallar wato da binne mamacin gaba daya a waɗannan lokata guda uku baya halatta lokaci na biyu shine ce wahina ya kumo ka'imu zahirati hatta tamil da lokacin da wato garjin rana ya tabbata wato sai rana ta karkata an gane ko abwahira shine wato garji wanda yake na rana idan aka ce garjin rana shine tsananin zafinta lokacin da rana ta kai tsakiya kenan to a wannan lokaci baya halatta yin sallar gawa kuma baya halatta binne mamaci sai a dan saurara a jira wato har inuwa ta sauka kenan rana ta karkata inuwa ta sauko lokaci na uku sai ce wahina tabayyafu shamsu lil ghurub hatta tabru da lokacin da wato rana ta karkata ta je fadawa to sai a dan saurara har ta fada idan ta fada to ya halatta a wannan lokaci a yi sallar gawa kuma ya halatta a je abin neman mace a wannan lokaci amma gab da sallar magariba gab da fadawar rana wannan baya halatta yau za mu tashi kenan babi na gaba قال أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الصلاة على الأطفال قال حدثنا بشر بن آدم بن بنت أزهر السمان البصري قال حدثنا إسماعيل بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن سعيد بن عبيد الله قال حدثنا أبي هو سعيد بن عبيد الله عن زياد بن جبير بن حيا عن أبيه عن المديرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى عليه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح رواه إسرائيل وغير واحد عن سعيد بن عبيد الله والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم قالوا يصلى على الطفل وإن لم يستهل بعد أن يؤلم أنه خلق وهو قول أحمد وابن محمد ابن حنبل الشيباني وإسحاق وابن إبراهيم الحنظلي wato al'imamu turmizi Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam na shar'anta yin sallar gawa alal abufal ga kankanin yara lafazin abufal wato jam'i ne na ifil idan aka ce ifil ana amfani da shi ga yaro wato bayan aihuwa har ya kai lokacin da zai warware ya kai kusan shekara bakwai haka ana amfani da lafazin ɗifil don haka larabci halshe ne wanda yake mai faɗin gaske kaga mu a nan yaro sawa'an yana ciki ko bayan an haife shi duka ɗa ake ce masa su kuma larabawa in ɗa yana cikin cikin mahaifiya kafin a haife shi ba a kiran shi ɗifil sai dai a kiraye shi da cewa aljani kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa wa iz antum ajinnatun fi buhuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum lafazin ajinna jam'i ne na jani bayan an haife shi sai a kiraye shi da cewa ɗifil idan ya kwana biyu ya warware sosai sai a kiraye shi kuma da cewa alwalad har ya kai lokacin da in ya zo gab da balaga a kiraye shi da cewa murahik sannan in ya balaga an gane ko sannan a wannan lokaci kuma sai a sanya shi layin rijal in ya kai misali cikar karfinsa kuma a lokacin nan sai a kiraye shi da cewa kahal in ya ba arba'in baya sannan kuma sai a kiraye shi da cewa wato sheikh har ya kai kuma lokacin da in ya tsoka tsoka jabab sai a kiraye shi da cewa sheikhun harin ko kuma sheikhun fani to shine anan yace ma a fi salati alal adfal abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da yin sallah ga kankanin yara wato shine malam ya shigo da hadisin al-mugira ibn shu'ba Allah ya kara mishi yadda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ar-rakibu khalfal janaza wato mahayi na tafiya khalfal janaza wato bayan gawa wanda bayanin ya gabata iya abin da yake sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk wanda yake kan abun hawa lokacin da za a raka gawa a kai ta makomarta to dole ya jira gawa ta shiga gaba shi ya biyo baya sawa'an akan babur kake ko akan mota ko akan keke ko akan jaki ko akan doki ko ma akan mai kake in dai sunan ka mahayi to dole ka dakata gawa ta wuce gaba kai ka biyo baya yin haka shine sunna sai ce walmashi wato dan kafa manzan Allah ya ce haisu sha amina duk inda ya so game da gawa zai iya tafiya in ma ya shiga gabanta ko ya biyo bayanta ko ya koma damarta ko ya koma hagunkinta an gane ko kamar yadda wato yake cikin wata riwaya ta al'imamu abu dawud sai manzan Allah ya ce kariban minha amma abin da ake bukata ya kasance kusa da ita kenan in ma ka shiga gaba ko ka biyo baya ko ka koma damarta ko ka koma haunanta amma ya kasance kana gab da ita wannan kenan dan kafa sai ya ce wa ɗiflu yusalla alaihi zan Allah yake cewa wato yaro ƙarami yusalla alaihi wato ana masa sallah to illa kasancewar shi ƙaramin yaro yi masa sallah ta gawa ba dole ba ne ba wajibi ba ne amma yana daga cikin waɗanda aka shar'anta a musu domin an samu waɗanda suke kankanan yara Allah ya musu rasuwa kuma mazan Allah sallallahu alaihi wasallama bai musu sallah ba wanda na daga cikinsu ɗan shi Ibrahim wanda ɗani na Mariya Allah ya yarda da ita wanda Ibrahim ya kai kusan wata goma sha takwas Allah ya masa rasuwa amma maza Allah sallallahu alaihi wasallama bai masa sallah ba haka aka je aka binne shi to don haka wannan yana nuna cewa yaro karami yi masa sallah ta gawa ba dole bane inda dole ne da maza Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai ki masa ba to don haka kuma an samu kankanan yara wato maza Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya musu sallah don haka kenan wannan na nuna cewa an shar'anta ma kankanan yara sallah amma ba dole ba ne ba to don haka a wata riwaya shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wasiqidu yusalla alaihi wato kwari ana masa sallah sai yace wa yudu ali walidayhi bil maghfirati war rahma wato ana addu'a ga mahaifansa da cewa Allah ya gafarta musu Allah ya yi musu rahama an gane ko addu'ar da za a yi kenan ta sallar gawa in yaro ne karami za a ma to wannan addu'a ana keɓantar mahaifansa da wannan addu'a an gane don haka za ka samu a cikin littattafai malamai suna kawo sigar addu'ar da ake ma yaro ƙarami shine allahumma ja'alhu salafan wa faraɗan wa zukuran liwalidaihi ya allah ka mai da wannan yaro ya zamanto wato shine salafan wani marigayi wato shine marigayin lada kenan wanda zai gabace su an gane ko da lafazin salaf da farad wannan dukan mutaradifan ne a wajen ma'ana idan aka ce farad wanda zai gabaci jama'a kafin su iso wato ya shirya musu duk abin da suke da bukata don haka manzon Allah ya ce wa ana farad hukum alal haw ya ce ni zan gabace ku ga taukin da Allah ya tanada mu a fagen alkiyama a ranar kiyama kafin ku zo manzan Allah ya ce zan rigaye ku in shirya komai ina jira kawai ku iso to shine ake cewa Allahumma ja'alhu salafan wa faradan wa zukhran liwalidayhi ya Allah ka maida shi ya zamanto katihu ne ga mahaifansa ya Allah wannan jinjiri ka sanya shi a cikin reno na Annabi Ibrahim alaihi salam domin ya tabbata a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa Ibrahim alaihi salam shi yake renan wato ƴaƴan muminai an gane ko idan Allah ya karɓi rayuwarsu har zuwa kiyama wanda ya gabata a darasinmu na Bukhari wanda Allah ya nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na cewa kuma ya Allah ka nauyaya wato ma'aunan wato mahaifansa don haka nan kusa dai idan ka koma cikin risala ta ibnu abi zaid al-qirawani zaka ga addu'a mai kyau wadda ta kunshi roƙon gafara da rahama wato ga mahaifa a duk lokacin da ɗansu Allah ya masa rasuwa to don haka shine sai ya ce wasiqidu yusalla alaihi kamar yadda yake cikin wata riwaya manzon Allah ya ce bari wato ana masa sallah sai ya ce wa yudu'a li walidayhi bil maghfirati war rahma ana addu'a ta roƙon gafara da rahama ga mahaifansa shine anan kenan malam yace wa qifun wala wato malam ya shigo da hadisin shine yace wa iflu yusalla alaihi wato yaro karami ana masa sallah an gane ko kenan yi masa sallah ba dole bane ba amma an shar'anta an so ai masa amma idan ba a masa ba ba laifi ba akai yana daga cikin layin waɗanda yi musu sallah ba dole ba ne ba da irin shahidi wanda ya mutu a fagen daga shi ma in an so a yi masa in an ga dama kuma aiki masa malam sai yake faɗa cewa wannan hadisi hadisi ne kyakkyawa hadisi ne ingantacce a takaice hadisi ne sahihi sai ce rawahu isra'ilu isra'il ibn yunus ibn abi ishaq as-sabi'i da shi da ma ba ɗaya ba daga cikin marwaitan hadisi sun rawaito wannan hadisi daga sa'id ibn ubaidillah shi kuma daga mahaifinsa shi kuma daga mugira ɗin shu'uba malam ya ce wal amalu alaihi inda ba'd ahli ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallama wa ghairihim aiki malam ya ce akan haka yake a wajen wasu malamai daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wasu ma'ana waɗanda suka biyo baya na tabi'ai da atba'u tabi'in qalu sai suka faɗa suka ce yusalla ala difr jinjiri wato akan masa sallah wa illam yastahilla wato koda bai kuka ba lafazin yastahilla min al istihlal ne istihlal wato shine raf'u saut kenan koda bai kuka ba to wannan akan masa sallah ba da an yi ulama annahu khuliqa bayan an yi sani an tabbatar da cewa an gama halittar shi yaya ake gane cewa an gama halittar shi shine ciki ya zamanto daga ranar da mace ta dau ciki a samu kenan misali wata hudu kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi sahihi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam riwaya ta Abdullahi dan Mas'ud manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa idan Allah ya kaddara samun ɗa tsakanin ma'aurata ma'ana idan ciki ya shiga to wannan mani zai kwashe kwana arba'in yana mani bai canza ba ran da ya cika arba'in sai ya canza ya koma gudan jini idan ya zama gudan jini zai kwashe kwana arba'in ran da aka samu wannan arba'in ta biyu sai ya canza ya koma wato wata tsoka an gane ko sannan kuma wannan tsoka za ta kwashe kwana arba'in kenan arba'in ta uku ran da ya cika kwana dari da ashirin a ran nan ubangiji subhanahu wa ta'ala yake daidaita halittarsa a fitar da hannuwa da kafafuwa da ido da baki da hanci da kunne da sauran gababuwa gaba ɗaya ubangiji ta'ala kuma sai ya turo mala'ika na musamman ya wakilta shi game da busa masa rai sannan da kuma wasu abubuwa waɗanda za su biyo baya na rubuta cewa arzikinsa da ajalinsa da kasancewar aikinsa shin na 'yan aljanna ne ko na 'yan wuta sannan kuma kasancewarsa ɗan aljanna ne ko ɗan wuta ne duka a ran nan ake tabbatar da waɗannan al'amura to in an tabbata ciki ya wuce wata hudu ya cika wata hudu to wannan idan mace ta yi barinsa to wannan an shar'anta mana a yi masa sallah ko da bai kuka ba an gane ko ko da bai kuka ba amma in kafin a cika wata hudu ne to ba maganar a yi masa sallah me yasa saboda a ce masa ma matacce bai ma cancanta ba saboda daman ba a busa masa ran ba an gane ku daman ma ba a busa masa ran ba balantana a ce ya mutu don haka kenan in ciki mace ta yi barinsa kafin wata hudu ba maganar a yi masa sallah sai dai a je abin ne shi haka nan amma in dai ya cika wata hudu to wannan an tabbata an daidaita halittar shi an busa masa rai an shar'anta mana a yi masa sallah sai dai ba dole ba ne don haka suka ce wa illam yastahilla ba'da an yi ulama annahu kulika ko da bai kuka ba bayan an yi sani an tabbatar da cewa an gama halittarsa sai ce wa huwa qawlu ahmada wa ishaq wannan fada ce ta al-imamu ahmad da ishaq wato ibnu ibrahim Allah ya ji kansu kenan sun tafi akan wannan cewa jinjiri ana masa sallah ko da bari ne akan yi masa sallah kamar yadda manzon Allah ya ce wasiqidu salla alaihi bari manzon Allah ya ce ana masa sallah an gane ko babu ma jaa fi tarki salati ala tifli hatta yastahil قال حدثنا أبو عمار الحسين بن قريش قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن إسماعيل بن مسلم المكي عن أبي الزبير هو المكي عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل قال أبو عيسى هذا حديث قد ضرب الناس فيه فرواه بعضهم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا وروى أشعث بن سوار وغير واحد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه موقوفا وروى محمد بن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله عنه موقوفا وكأن هذا أصح من الحديث المرفوع وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا أنهم قالوا لا يصلى على الطفل حتى يستهل وهو قول سفيان الثوري والشافعي wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na dina yin sallar gawa ga wato shine bari an gane ko alad difil wato ga yaro wanda yake karami da aka yi barinsa hatta ya stahilla sai ya koka cewa sai an tabbatar da cewa akwai alama ta rayuwa tare da shi in ma a samu cewa ya koka ko a samu cewa ya dan yi motsi ya dan halba hannu ko kafa ko ya yi atisha da sauransu ko kuma ya yi irin wannan jan numfashi wanda yake komawa ciki an same shi ya yi ɗaya daga cikin wannan kenan an tabbata cewa an haife shi an yi ɓarin shi kenan yana da rai kenan bayan an haifo shi ne sannan ya mutu to shine anan malam ya shigo da hadisin abu zubair al-makki daga jabir ibn abdullahi al-ansari daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam manzon allah ya ce ad-iflu la yusalla alaihi wato yaro karami ba a masa sallah wala yarisu kuma baya gadan wani wala yurasu kuma ba a gadan shi hatta yastahilla wato sai ya kuka idan aka yi bari kenan in aka haifi yaro ba maganar a yi masa sallah ba maganar ya yi gado ba maganar shi a gaje shi kenan hatta yastahilla sai ya kuka in ya koka kenan an tabbatar da cewa ya zo da rai waɗanda alamomi ne kenan waɗanda suke tabbatar da cewa an haife shi da rai to wannan shine dalilin kenan da wasu malamai suka tafi akan cewa yaro kabari ba a masa sallah kamar yadda bayani zai zo nan gaba shine malam ya ce wannan hadisi ya ce tabbas wato anna su ne marwaita wato sun samu rashin tabbata gu ɗaya wato game da riwayar wannan hadisi abinda ake kira da idrab wato shine kasancewar shiddatu taharruk wannan yayi nan nan ya motsa nan ya motsa ya kasa tabbata abu daya hadisi wanda yake muqari nau'i ne daga cikin nau'ikan hadisi amma hukuncin sa hadisi ne wanda yake da'ifi shine nan malam sai yake nuna mana wato fuskar iqtirab da aka samu sai yace farawahu ba'dhum an abi zubair an jabir an nabi sallallahu alaihi wa sallama marfu'a wasu daga cikin marwaita wani ya rawaito shi daga abi zubair daga jabir shi kuma daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam marfu'an cewa fada ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ce warawa ash'as ibn sawwar ash'as ibn sawwar wa gairu wahidin da ma ba ɗaya ba biyu ba daga marwaita sun rawaito shi daga abi zubair daga jabir mawqufan cewa faɗa ce ta jabir ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga tun ana an samu ittirab wasu sun ba su taka birki akan jabir sai da suka isa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu ba suka tsaye da hadisin akan jabir cewa faɗa ce ta jabir sai ya ce kuma warawa muhammad ibn ishaq muhammad ibn ishaq shi ma ya rawaito hadisin daga abba ibn abi raba daga jabir Allah ya kara masa yadda mawqufan cewa faɗa ce ta jabir ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka malam sai ya ce wa ka anna hadha asaqu min alhadith almarfu ka ce wannan riwaya mawqufa wato tafi inganci game da cewa riwaya marfu'a cewa fada ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to tare da cewa hadisin Sheikh Nasir Albani ya inganta shi a cikin wato sunan Ibn Majah tare da cewa amma a can cikin Irwaul Galil da kuma cikin Ahkamul Janaiz ya raunana wato hadisin amma wani bangare ne ya zamanto ga ifi na cewa la yusalla alaihi wannan gaba cewa riwaya ce wadda take da'ifa na cewa ba a masa sallah amma na can gado ba zai gada ba ba zai ba za a gaje shi ba sai ya koka to wannan riwaya ce wadda take tabbatacciya to don haka shine sai yake cewa wa qad zahaba ba'du ahli ilmi ila hadha tabbas wato wasu malamai sun tafi wato akan haka halu suka ce la yusalla ala difl wato yaro karami kenan bari an gane ko yaro karami shine bari ba a yi masa sallah hatta yastahilla sai ya koka idan bai koka ba kenan ba maganar ai masa sallah ko kuma ya bayyana wata alama daga cikin alamomin da ke nuna cewa an haifo shi da rai wa huwa qawlu sufyan ath-thawri wa shafi'i fada ce ta sufyan ibn sa'id ath-thawri wato da al-imamu shafi'i hakanan al-imamu malik da wasu daga cikin malamai wannan ita ce fadar su cewa yaro karami in dai aka aiko shi a mace to ba maganar ai masa sallah amma idan ya zo ya koka to wannan za a iya masa sallah to don haka dai a takaice kamar yadda bayani ya gabata magana wadda take mafi rinjaye fadar al'imamu ahmad da ishaq ibn ibrahim ko da bai kuka ba in dai aka aiko shi bayan an tabbata cewa an daidaita halittarsa kenan ya ba wata hudu baya to ko da bai zo da rai ba bai kuka ba to wannan akan iya masa sallah an shar'anta a yi masa sallah sai dai yi masa sallar kamar yadda bayani ya gabata ba dole ba ne ba باب ما جاء في الصلاة على الميت في المسجد قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد أنا عبد الواحد بن حمزة أنا عباد بن عبد الله بن الزبير أنا عائشة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء في المسجد قال أبو عيسى هذا حديث حسن والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قال الشافعي قال مالك لا يصلى على الميت في المسجد وقال الشافعي يصلى على الميت في المسجد واحتج بهذا الحديث wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na halaccin yin sallar gawa a masallaci an gane ko halacci zaka kaddara kenan ma ja'a fi jawazi salati ala almayyit fil masjid dan karkace yin sallar gawa a cikin masallaci sunna ne a'a yin sallar gawa a cikin masallaci matsayin shi halak ne amma abin da yake sunna abin da ya fi dacewa a keɓanci wuri na musamman domin sallar gawa a yi ta a wajen masallaci to shine a nan wato malam ya shigo da hadisin aisha allah ya ƙara mata yadda take cewa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala suhail ibn bayda fil masjid wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yama suhail ibn bayda wato sallah a cikin masallaci don haka a wata riwaya kamar yadda yake cikin sahihu muslim wato aisha Allah ya kara mata yadda sai da ta yi rantsuwa da Allah take cewa wallahi laqad salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala bunay bayda fil masjid suhail wa akhi manzon Allah ya ma ƴaƴan wata mata da ake kiranta bayda wato sallah ga ƴaƴanta da Allah ya musu rasuwa shine sahal da su- wannan da suhail wato a cikin masallaci wanda ita wannan mata kamar yadda al'imamun nawawi ya faɗa yake cewa malamai sun faɗa cewa tana da ‘ya'ya guda uku akwai sahal akwai suhail akwai safwan ta shahara wato da wannan sifa da ake lakabi da ake mata cewa bai ba an gane ko amma sunanta shine da'at to kasancewar waɗannan 'ya'yan nata da sahal da suhail Allah ya musu rasuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana raye to gaba ɗayansu a cikin masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu sallah wannan kwa kasancewar rantsuwa da Aisha take tana faɗar haka domin kasancewar ya wakana lokacin da Sa'ad ibn Abi Waqqas Allah ya masa rasuwa matan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama sai suka aika saƙon cewa a zo da gawar shi cikin masallaci su yi masa sallah su matan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama suka nemi haka a zo da gawar tashi cikin masallaci su yi masa sallah me za a yi sai aka kawo wanda suka kawo gawar da suka zo sai suka tsaya a ƙofar ɗakunan matan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama suka ajiye gawa domin matan su fito su yi masa sallah to a lokacin nan sai aka aisha ta ce a shigo da gawar aka shigo da gawar masallaci da aka shigo da ita masallaci aisha suka zo suka ma gawa sallah me za a yi bayan sun gama sallah fa balaga hunna annan nasa abu zalik wa qalu hadhihi bid'a labari sai ya cimma matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na daga cikin su Aisha labari ya cin mata cewa mutane fa suna aibanta su suna musu inkarin cewa wannan fa sun zo da bid'a yaya za a shigo da gawa cikin masallaci a yi mata sallah suka ce ma kanatil janaizu yudkhalu biha ila almasjid ai mu iya abinda muka sani gawa ba a sa ta masallaci a yi mata sallah labari da ya cimma aisha aisha sai ta fito take cewa da su ma asra annasu ila an ya'ishu ma la ilma lahum bihi take cewa menene mafi gaugawar jama'a a ce yau har sun kai matsayin wato su ringa aibanta abinda ba su da masaniya game da shi ta ce abu alaina an yi marrabi janazatin fil masjid ta ce sun aibanta mu wai cewa mun ce a shigo mana da gawa cikin masallaci domin mu yi mata sallah aisha sai ta ce wallahi ma salla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ala suhail ibn bayda wa akhihi illa fi jawfil masjid aisha take cewa tabbas na rantse da ubangijin da ya halice ni manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai ma ƴaƴan wannan mata bayda ‘ya'yanta kenan sahal da suhail face sai a cikin masallaci wanda haka hadisin yake a cikin sahihu muslim to don haka wannan kasancewar hadisin yana tabbatar da wato halaccin sandar gawa a cikin masallaci shine a nan malam sai yake cewa haza hadisun hasan wato wannan hadisi na aisha hadisi ne kyakkyawa wal'amalu ala haza inda ba abu ahlil ilm kuma aiki akan haka yake wajen wasu malamai suka ce ya halatta a shigar da gawa cikin masallaci wato a mata sallah wannan kuma ita ce faɗa ta jumhurin malamai an gane ko hujjar wannan hadisi na Aisha sannan bugu da ƙari kasancewar Ibn Abi Shayba ya rawaito hadisi a cikin littafinsa al-Musannaf cewa Umar Allah ya kara masa yadda ya ma Abubakar sallar gawa a cikin masallaci haka Suhaib ibn Sinan da Umar Allah ya masa rasuwa a cikin masallaci ya masa sallah kuma suka ce to ai masallaci menene bambancin shi da almusalla inda aka keɓanta domin yin sallar idi duka hukuncinsu ɗaya me yasa saboda kasancewar maza Allah sallallahu alaihi wasallama da ya umarci matan muminai irin su ummu adiya cewa su fitar da mata zuwa masallacin idi hatta da waɗanda suke balagaggu ya ce ko da kai jinin al'ada mata suke su halarci sallar idi sai dai ya ce su masu al'ada waya a tazilnal musalla su ƙaurace ma kenan wurin sallah to don haka kasancewar kenan shi ta sallar gawa inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya saba yin ta a nan musallakin shi inda yake sallar idi gaban masallacin shi nan ake ajiye masa gawa aje a tabo shi ya fito ya wuce gaba ya yi mata sallah to don haka kenan shine a nan malam yake cewa wal'amalu ala haza inda ba abu ahlil ilm an gane ko suka ce sallar gawa ya halatta a yi ta a cikin masallaci domin aisha allah ya kara mata yadda ta tabbatar da cewa ‘ya'yan bai ba a cikin masallaci mazan allah sallallahu alaihi wasallama ya musu sallah قال الشافعي الإمام الشافعي يتي قال مالك مالمينا الإمام مالك يتي لا يصلى على الميت في المسجد ya ce mamaci ba a masa sallah a cikin masallaci menene hujjarsu da duk waɗanda suka tafi akan irin faɗata da imamu malik mafi yawansu sun tafi akan cewa gawa najasa ce ya za a yi a shigar da gawa najasa cikin masallaci tare da cewa hatta a malikiya wannan faɗa ce wadda take ba'ifa an gane ko ƙauli ne wanda yake ba'if na cewa gawa najasa ce ɗan adam ba najasa bane ba in Allah ya masa rasuwa ba najasa bane ba saboda Allah ya karrama dan adam matukar karramawa malamai suka ce yana nuna cewa dan adam musamman mumini ba najasa bane ba kasancewar shar'antawa da Allah ya mana cewa ai masa wanka ai masa likkafani a sa masa turare ai masa sallah wannan duka ya nuna cewa ba najasa bane in har najasa ne menene fa'idar ai mata wanka menene fa'idar a shafa masa turare menene fa'idar a yi masa dukka ba ne don haka wannan magana na cewa gawa na jasa ce mai data gefe to illa kasancewar dalilinsu na biyu shine hadisin da yake cewa man salla ala janazatin fil masjidi fala shay'a lahu duk wanda ya ma gawa salla a cikin masallaci fala shay'a lahu fala shay'a lahu suka ce kwata-kwata ba komai gare shi na lada malamai suka ce a'a wannan hadisi a farko dai hadisi ne wanda yake bai inganta ba kuma in ya inganta ma dole kai masa tawili yanda za ka haɗa tsakanin su da wancan hadisi falashe a lahu sai dai ka ce lahukin sai ka maida ta bi ma'ana alaihi babu komai a kan shi kenan na laifi domin kasancewar su huruful jar junansu yana mai ma juna lamun tana tsayawa matsayin ala kamar yadda ala tana tsayawa matsayin lamun kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa yawma naqwi samaa ka bayyi sijilli lil kutub lil kutub ay alal kutub kamar kuma yadda yake cewa in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha ay fa alaiha kamar yadda yace man amila salihan fali nafsihi wa man asaa sai yace fa alaiha kaga anan da yace wa ina asa'atun falaha allamun anan sai ka dauki ta bi ma'ana ala ai wa in asa'atun kenan fa wannan fa alaiha in kun kyautata ubangiji ta'ala yace kan ku ku kyautata ma wa in asa'atun in ku kun munana kun mugunta falaha kenan na kan kawunan ku muguntawar domin hukumar ba za ta shafi kowa face ku an gane ko kamar yadda wani mawaki yake cewa فأدربها بلا دهش فخرت سريئا لليدين وللجيران فخرت سريئا لليدين أي على اليدين وللجيران أي وعلى جيران to shine anan kenan da yace man salla fil masjidi fala shay'a lahu fala shay'a lahu suka ce ai fala shay'a alai kenan dole za ka yi tawilin shi in ma ya inganta domin ka hada tsakanin shi wannan hadisi da wancan kenan babu komai akan shi na laifi to don haka shi shaka nasar albani da ya yi matsalar cewa ya halatta yin sallar gawa a masallaci domin hadisin aisha matsala ta gaba sai ce amma abin da ya fi dacewa wato sallar gawa a yi ta a wajen masallaci kenan a wuri wanda yake na musamman domin haka shine abu wanda yake sananne wato a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma haka mafi yawan sahabbai suka sani inda kasancewar sun san da cewa yana yawan yin sallah ta gawa a cikin masallaci me zai kai su su ima Aisha da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inkarin shigar musu da gawa cikin masallaci kenan abin da yafi dacewa a yi ta a wajen masallaci amma in an yi ta a cikin cikin masallaci to wannan an aikata halak ba laifi bane da haka sai ce wa qala shafi'i al-imam shafi'i yace yusalla ala al-mayyit fil masjid wato ana ma gawa sallah a cikin masallaci wa hatajja bi hadha al-hadith sai ya kafa hujja da wannan hadisi na Aisha babu ma jaa aina yaqumu al-imam min ar-rajuli wal mar'a qala haddathana abdullah ibn munir an sa'd ibn amir an hammam عن أبي غالب أنه قال صليت مع أنس بن مالك رضي الله عنه على جنازة رجل فقام هيال رأسي ثم جاءوا بجنازة امرأة من قريش فقالوا يا أبا حمزة صل عليها فقام هيال وسط السرير فقال له العلاء بن زياد هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه قال نعم فلما فرغ قال احفظوا قال وفي الباب عن سمرة رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث أنس رضي الله عنه هذا حديث حسن وقد روى غير واحد عن همام مثل عن همام مثل هذا وروى وكيع هو ابن الجراح هذا الحديث عن همام فوهم فيه فقال انا غالب عن انس رضي الله عنه والصحيح عن ابي غالب وقد روى هذا الحديث عبد الوارث بن سعيد وغير واحد عن ابي غالب مثل روايه همام واختلفوا في اسم أبي غالب هذا واختلفوا في اسم أبي غالب هذا فقال بعضهم يقال اسمه نافع ويقال رافع وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول أحمد وإسحاق قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك هو المروزي والفضل بن موسى عن الحسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة فقام وسطها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه شعبة, شعبة عن الحسين المعلم wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ina ya dace limami ya tsaya game da gawa ta namiji da gawar mace idan zai mata sallah ina ne ya dace shi limami ya tsaya shi ne anan malin ya shigo da hadisin abu galib al-khayyab Allah ya ji kansa yake cewa na yi sallah tare da Anas dan Malik Allah ya ƙara masa yadda wato gagawar wani mutum da Allah ya masa rasuwa kamar yadda yake cikin wata riwaya Abdullahi dan Umar ne da Allah ya masa rasuwa Anas dan Malik ya masa sallah shine yace faqama hiyala ra'si wato Anas sai ya tsaya dabra da kanshi kenan ya zo wajen daidai kan nan ya tsaya lokacin da aka shimfiɗe aka shimfiɗar masa da gawar sai ya zo kenan wajen kan mamacin ya tsaya shine lafazin hiyal shine a hausa ake kira kenan dabra ko ka ce hiyal ko kuma ka ce hiza sai ya ce sun maja'u bi janaza timra'atin min quraish sannan bayan an gama ya ce kuma sai aka zo masa da gawar wata mata daga cikin quraishawa a wata riwaya gawar wata mata daga cikin mutanen madina malamai suka ce ba mamaki kenan kisar ta kididdigu ba so ɗaya ba so biyu ba faƙadu sai suka ce ya aba hamza wannan kinaya ce ta anas dan malik allah ya ƙara masa yadda salli alaiha suka ce ima wannan gawa sallah faƙama hiyala wasu sarir wato sai ya tsaya tsakiyar wato ita makarakin kenan daidai tsakiyar gangan jikin ita wannan mace an gane ko shine don haka a cikin wata riwaya yake cewa in gawar mace ce ce kenan ya kumu inda a jizatiha kenan ya tsaya daidai wato tsakiyar gangan jikinta faƙala lahu al'ala ibn ziyad wato al'ala ibn ziyad al'adawi Allah ya ji kansa da aka gama sallah sai ya faɗa ga Anas ya ce haka za ra'aitan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qama ala janazati muqamaka minha wa min ar-rajuli muqamaka min ya ce masa wai shin haka kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya akan gawa lokacin da zai mata sallah irin wannan tsayuwa da kai mace ce a tsakiyar gangan jiki namiji a daidai kansa qala na'am Anas ya ce kwarai wannan na nuna mana in ka jahilci abu to ba laifi an gane ko yin tambaya ba laifi ba ne ka tambaya shin abin nan da aka yi akwai wani dalili a kansa falamma faraga wato lokacin da shi anas dan malik da ya gama wannan sallah kala sai ya ce ihfahu ya ce ku kiyaye ta wannan ita ce sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai bambanci game da matsaya ta liman a gawar namiji da ta mace kenan in gawar mace ce ce zai tsaya tsakiyar gangan jikinta in gawar namiji ce zai tsaya wajen kan wannan shine sunna an gane ko to sabani ga wasu daga cikin magabata suna ga sun tafi akan cewa wato in gawar ba bambanci tsakanin gawar namiji da mace kowanne kawai daidai wajen kafada zai tsaya shi limami tare da cewa an rawaito daga al'imamu malik cewa in gawar namiji ce sai ya tsaya tsakiyar gangan jikinsa idan gawar mace ce ce sai ya koma wajen kanta wasu malamai suka yi tawilin cewa a to ai wannan mata da maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya wato tsakiyar gangan jikinta wato tun kafin a riki makara ne to amma tun da yawa an riga an yi makara kenan menene ba fa'idar kenan wannan hikima ta riga ta gushe suka ce tsayawar da ya tsakiyar gangan jikinta wato don ya suturce ta ne to wannan duka dai maganganu ne malamai suka ce babu wata madogara a kansu dukkan maganganun da suka zo akan haka wannan magana ita ce magana tabbatacciya in gawar mace ce ce liman ya tsaya tsakiyar gangan jikinta in gawar namiji ce wato ya tsaya wajen kansa don haka shi ana sai ce lokacin da ya gama kada sai ce ihfazu ya ce ku kiyaye wannan ita ce sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da sallar gawa malam yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga samura ibn jundub Allah ya kara masa yadda wanda hadisin zai iya zama a karkashin baba malam sai yake cewa hadisin anas wannan hadisi ne kyakkyawa a takaice hadisi ne sahihi sai ya ce ba ɗaya ba biyu ba daga cikin marwaita sun rawaito wannan hadisi daga hammam ibn munabbi kwatancin kenan wannan riwaya sai ya ce waki ibn al-jarrah ya rawaito wannan hadisi daga hammam fa wahima fihi amma sai ya kuskure fa qala ana galib maimakon ya ce ana abi galib sai ya ce ana galibin ana anasin sai malam ya ce was sahih magana ingantacciya ana abi galib an gane ku shine abu ghalib al-khayyab sai malam yace wa qad rawa hadha al-hadith abdul waris ibn sa'id abdul waris ibn sa'id da ma ba ɗaya ba daga cikin marwaita sun rawaito wannan hadisi daga abu ghalib misla riwayati hammam kwatancin riwaya ta hammam sai ya ce waktalafu fi simi abi galibin hada wato malamai sun yi saɓani game da sunan shi wannan abu galib ya dai shahara da kinayarsa to amma an samu kai kawo game da sunan shi faƙala ba abuhum wasu daga cikin malamai suka ce sunansa nafi wasu kuma suka ce rafi don haka sai ya ce wa ƙadar zahaba ba abu ahalil ilmi ila hada hakika wasu daga cikin malamai sun tafi akan haka cewa bambanta tsakanin gawar namiji da mace menene hujjar su wannan hadisi sai ce wa huwa qawlu ahmad wa ishaq fada ce ta al-imamu ahmad da ishaq ibn ibrahim don haka kuma wannan fada ita ce fada wadda take da madogara sannan malam sai ya shigo da hadisin wato samura ibn jundub wanda ya ishara da ya ce wa fil babi an samura to shine ya shigo da hadisin samura yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salla ala imra'atin manzon Allah ya ma wata gawa ta mace sallah fa qama wasadaha manzon Allah sai ya tsaya tsakiyar gangan jikinta an gane ko kaga wannan hadisi da wancan hadisi suna tabbatar da cewa yin haka wato shine sunna wannan kuma hadisi na samura hadisi ne wanda yana cikin sahihai cikin bukhari da muslim malam sai yake cewa haza hadithun hasanun sahihun shu'ba ibn al-hajjaj ya rawaito wannan hadisi daga al-husayn al-mu'allim nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك